أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم maliki cewa a cikin karatun littafin zadu zaujaini fi a hadithi sayyidi thakalaini sallallahu alaihi wasallam za mu tashi hadisi na saba'in da nawa eh aiwa alhadisu asadisu wasu saba'una haka ne eh sattin ko saba'in takwas na'am malici alhadisu hadisi alhadi athamin wasittuna an aisha radiyallahu anha qalat قلت يا رسول الله ألا تخرج فنجاهد معك قال لا جهاد كنا الحج المبرور جهاد كنا الحج المبرور huwa lakunna jihadun rawahu al-bukhari as-siddiqatu bintu as-siddiq radiyallahu anha take cewa qultu tace nake nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ala nakhruju ala takhruju shin ba zaka huta ba fanujahid mu je mu yi jihadi ma'aka tare da kai wani jahidu ma'akun mu je mu yi jihadi tare da ku kenan mata su wasu ta ina su ta yi jihadi me ya hukumcin addini game da hutan jihadin mata shi da abinda wani hadisin zai mana bayani akai kala la mazalla ya ce a babu hiran jihadi game da ku mata ya ce jihadu kunna alhajjul mabrur ya ce jihadin ku shine alhajju aikin hajji al-mabrur wanda aka yi shi cikin bin Allah da da'a ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ne alhajjul mabrur alhajjul mabrur ya ne hajji amshashe wanda babu wani datti a cikin shi na abin da ya shahi sa'a ma Allah subhanahu wata'ala ko kuma barin wasu ayyuka da suke na aikin hajjin ne wannan hadisi yana karantar da mu cewa babu aikin babu aikin jihadi akan mace kun gane e ku rijalu ku ne za ku je ku fafata e su wanda ba aikin su ne ba sai dai an samu su daga cikin suna zuwa don aiki na jiya ga waɗanda suke ba su da lahiya ko wanda aka ma rauni ko kuma yin abinci ko makamancin wannan a a shi wannan ana kiyaye hurumin addini shi kuma wancan gaskiya babu duk da cewa ba a yi ce aikin soji ga mace haramun ne amma dai gaskiya mace ba a yi ta ba saboda harkar kayan ƙarfi sai illallahumma misali akwai wasu wuraren da mata ake bukata a wurin to ana iya musu farmasiyon ɗinsu nasu amma ba harkar ƙarfi ba misali likitoti babu laifi fahimta ko kuma ana bukatan wasu abubuwa kaza babu laifi amma mu yanzu a irin namu wannan yanzu misali ɗaukar soji da ake sai a je ɗaukar soji sai a ma waɗanda mazan da aka ɗauke ana musu gwaji sai a musu tsirara kuma a sa wata mace ta riƙa duba su haka ake yi ba haka bai kamata ba amma abubuwan da yake ya dace da mutuncin mace da matsayinta da darajar da addini ya bata wannan babu lahi ta yi amma ji a gwamaya su da su da maza da mata a ce farmasiyon ɗaya za a musu wannan ba daidai ba ne ba su Allah subhanahu wataala da ya halice su bai halice su da harakan gari su awa man yunashu fil hilyati ne wa huwa fil khisami ghayr mubin ku bar su su yi abubuwan su na kwalliya da abubuwa makamantan wannan gaskiya a mace mace da kayan soji haba ba ce ba haramun ne kaulan wahidan amma akwai abubuwan da gaskiya ba aikinta bane kuma cin zarafinta ne cin mutuncinta ne rashin sanin wace ce ita fahimta saboda aka gansu za ka tausaya musu Allah akwai tausayi الحديث التاسع والستون حديثنا ستن ترى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أولادكم أن يوافق ذلك إجابة كو إجابة ني إجابة عبد الله بن عمر الله قادر راغري شي كي منزان الله صلى الله عليه وسلم يجي la tad'u ala auladikum kar ku yi mummunan addu'a akan diyanku shine ala kar ku yi mummunan addu'a akan diyanku kai dai wani ala wadaranka wacce ala wadaranki ko Allah tsine ko kaza ko kaza ko kaza ko mi ake da kai duka addu'a ce me yasa yace an yuwafiqa zalika ijabatan saboda kar wannan addu'a ta dace da amsawa Allah wadda ranka Allah ce na amsa Allah tsine ce na tsine ne sai kuma kuma ta wahala ku kasa zaune ku kasa tsaye da kai da wanda ka tsine man gaba daya kai wahala shi wahala duk inda je aikata wani katobara za a ce wani kuma dan gidan wani ne wannan kuma diyar wace ce saboda ba a tambayan wane ne a sai an tambaye kai wane ne daga an yi maganar wane ne kuma ake nema ubanka ake nema a san kowa uwarka ake nema a san kowa ce ce wanda suka irin tarbiyyar mara kyau da haka kakka la'anci yaranka ko da yaro yayi abu ba daidai baka ce kai dai wani Allah shirye ka wacce Allah shirye ki kaga jan kunne ne sannan kuma addu'a ce kuma Allah amsa ya ce to na shirye ta shikenan Allah inganta mu ya inganta bayan mu malai ce ya'ani du'a ash-sharri kar kuma diyanku addu'a ta banza to wannan kuma ana samun da yawa daga cikin mata takin da musan addini ba ko uwa da musan addini ba suna haka na sai ya tsine mai ko kan shi ba ciwo wallahi musamman mata kamar da hadisi zai zo a gaba iya daga cikin sabon da yake kai su gidan wuta yawan tsine-tsinen nan malaci alhadisu as-saba'una hadisi na saba'in an asma'a binti abi bakrin radiyallahu anha qalat daga asma yar abubakar siddiq allah ƙari yarda a gare ta take cewa ja'at imra'atun ila annabi sallallahu alaihi wasallam faqalat wata mace ta zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai take cewa ya ma'aikin allah ihdana ɗaya daga cikin mu mu mata yusibu thawbaha zai samu rigarta ko tuhahinta ko zaninta min damil haidi wani kaso daga cikin jinin al'ada jinin al'ada zai taɓa tuwahinta kaifa tasna'u bihi ya za ta yi da shi kala manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta huttuhu summa taqrisuhu da ta huttuhu da taqrisuhu duka ma'anan shi yana nufin cudawa ta cuɗa shi bilma'i kenan ta zuba ruwa ta murza wajen yake cewa sun matandahuhu sannan kuma kenan ta cuɗa shi tandahuhu ta mashi yayyahi kenan ta zuba ruwa kenan ta cuɗa ta zuba ruwa an gane wannan shine ma'anin shi ya'ani tahuttuhu summa taqrisuhu bilma'i ta cuɗa shi da ruwa sun matandau ta ƙara ta zuba mashi nadahu shi ne kamar yayyahi kenan ta zuba mashi ruwa na'am mala yace a tahuttu ko alhattu wal qarsu al qarsu wal hattu a gyara wannan rubutun da yace ma'anar shi addalku bi atrafil asabi a cuɗa abu da tsinin yatsotsi an gane yana a kama da hannu a cuɗa a murza shi yake cewa annadhu ya ce alghaslu bilma'i shine wankewa da ruwa kina a cuɗa a wanke da ruwa kina a cuɗa a tabbatar da wannan abin ya huta sannan kuma a a biyo bayan shi da abin da ya shahi ruwa yanzu ka a wanke shi a wata riwaya to asar inda zai saura misali a ce kaya ne fari ko wani abin da yana rike alama sai zama to ya rike wannan alama to wannan alama kuma bata cutar da shi eh biki a ce dole dole sai ya huta a in kika wanke in yawon ku halas asar in da ya bari a jikin wannan baya la, la ya durruki baya cutar da ke malaci alhadisul hadi wa sab'una an ibn an ibn abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tala'tu ala aljanna abdullahi dan abbas Allah kare da gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya bani daman a gwada mini gidan aljanna ittalatu na leƙa gina an gwada mini gidan aljanna fawajattu akthara ahliha alfuqara sai na samu mafi yawancin yan aljanna talakawa ne talauci iya da muhimmanci shi ma eh saboda talaka su suke fara shiga aljanna kafin masu kudi su saboda kana can ana maka lissahin abu kaza gidaje wane ne abu ga shi tun ya wuce ya dama abin da ya mallaka ba wani diya ne ba Allah ya wadata mai ba mu yi ikon abin da ya kamata da wadatar. Ittala'tu aljanna fa wajadtu akthara ahliha alfuqara sune talakawa. Wanzala yana neman tsari da talauci ko baka ba? Eh amma kuma Allah kadarta maka shi ya zaka da shi sai ka ka rike kai godiya. Eh kai kai godiya kaka zama daga cikin wadancan mutanen da aka ce wani mahaukaci musu hudu ba. ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya halice ku daga jinsi biyu sannan kuma godiya ta tabbata ga Allah da ya halice ku mutane kala biyu talakawa da da masu kuɗi ya ce masu kuɗin ku su yi godiya ga Allah ba talakawa ku su yi haƙuri akan abin da Allah ɗora musu na jarrabawa sai ce la'anakumullahu jami'an qumu ila salatikum ya ce Allah lance ku gaba ɗaya ku tashi zuwa ga sallah saboda su masu kuɗin kullum jaje suke alhali kuma Allah musulhin asiri sannan su kuma talaka ko min bayu aula suna gama kamar Allah bai musu adalci ba subhanallah mazalla yace ya gani yan aljanna talakawa sun yi yawa wa tala'tu ala nari kuma an nuna min gidan wuta fa wajadtu akthar ahli hannisa'u sai naga mafi yawancin yan wuta mata ne wannan hadisi yana karantar da mu cewa mata su kama jikinsu kamar da su maza ya kamata su kama jikinsu amma dai mata sun fi yawa a wuta kuma daga kabibi irin abubuwan da mata suke gaskiya wani kaso daga cikinsu lalle na yake kira shi da suna arna an je can saboda ayyuka ne wanda ba su da kyawu zai yi misali a ce wani wani boka ya zo daga wani wuri su suke zuwa wajen shi su suke ba da labarin shi zuwa wajen boka mine ne kawurci ne to ba ma wannan ba a wani hadisi mazalla sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi me yasa mata suka yawa auta yace matsala ta farko yakfurna al-ashir suna kafircewa zamantakewa law khadamta ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka bu'san inda zaka gama rayuwarka gaba ɗaya kana ta guje-guje wajen yi mata hidima da ita da diyanta sai ta ga wani abin da ranta bai mata ba tare da kai sai ta ce ma ra'aytu minka khayr qad wani alheri ban taba ga alheri tare da kai ba ko kuma ta ce kadara ne ma sa ta aure ka ko ba haka ba ana faɗin haka aka aka sai a ce kadara shi rayuwar da kuka yi wala tansawul fadla bainakum ko da wani abu ya zo ya gitta kar ku mance falalar da ta gabata a tsakaninku sannan sababi na biyu mazalla ce taksurna la'an kuna yawan kuna yawan tsinuwa wallahi mal in ka hadu da jahilar mace la haula wala quwwata illa billah duk wani taharruk inta kawai anta ce bare kwa ka gaban da duniya ba abin da ta sa gaba tsinewa wanda ya zama ya zama kaman ake kira shi da su ruwan shanta don ta tsine mai kera abu duk ɗiyan ta tsine musu albarka kuma kuma a yi ta zuwa feji ana zauwa Allah kiyaye da aka mace ta kiyayi kafircewa zamantakewa yana kufurun ni'ima kafircewa ni'imar da mijinki yake miki ya kake ajiye ki abincin da zaki ci abin da zaki sa gwargwadon da zai iya duka zai miki a yi shekara goma sha biyar ashirin talatin kuma wani matsala an ta faru yake ce biki taba ga alheri a wajen shi ba haba ke ma kenan karki kafircewa ni'ima ta zamantakewa sannan kuma karki ɗauki tsinuwa a matsayin wani kayan burgewa ne ki ta tsinewa ki hudda kalmar tsinuwa kwata-kwata daga cikin bakinki da tsinuwa da zage-zage ka ji mace tana kirta zagi mala nan ta yawon abu ya ta zage shi wai ladabtar da shi da za ta yi to raka a kiyaye wannan abubuwa saboda za su gadaro mace shiga gidan wuta Allah subhanahu wataala ya kare mu gabaki daya الحديث الثاني والسبعون عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط حين البيعة عائشة تكي بعد اللابارين شوى حنن منزن الله صلى الله عليه وسلم ما مست بتتبع تبع يدم امرأة حن وتمشي قط قوس macen da ba halatta ya taba ta ba manzala hannun shi bai taba kaiwa zuwa ga wata mace ba a nan kuma ana magana hinal bai'a a lokacin da aka zo bai'atul ridwan ai akwai mata da suka zo to ana ne manzala bai'a da aka yi su ma hannun suka dora a nesa da nesa ne ya faɗi miki sharuɗa ki ce kin yarda shikenan kin yi bai'a sannan yake cewa take cewa innama kana yubayi'uhunna bil kalam manzala yana musu mubaya'a ne ta hanyar magana wa kuma ma ba wannan ba ya ma faɗa da kanshi cewa inni la usafihun nisa'a bana gaisawa da mata bana gaisawa da mata yanzu ka ce maka gaisa da mata sai a ce ustaz ne kai ko ustaza ce kin fi kuwa tsoron Allah ne ko ka fi kuwa tsoron Allah eh in ya hudu maka ka ce mashi eh kai da ka bijirewa Allah ba ka ji kunya ba eh mana ka kwara mai sosai ka tada kura a kan shi kwarai da gaske ka yi hangat ka yi boris a kan shi eh daga wanda abu ga maka kusa tsakiyar kanka ai matsala ne fitina ce in ko gaisa yau gobe sama da gaison zaku jibi sama da shi zaku haka haka tsinci kanku a cikin hallaka san fursan eh sun makara sun makara sai ku tattaya shi ɗaya tattaya da ku Allah kiyaye da ka kiyaye sannan wani hadisi yana karantar da mu bayan haramcin gaisawa da mata macen da ba kanwarka ba za ka iya gasa da kanwarka yakka mahaifiyarka aiwa kannin mahaifi wanda wanda dai haramun ne ka aure su duka za ka iya gaisa da su sai aka zo aka waye gari duniya an fasa gaisa le ya sidi limaza eh saboda tsoron corona ko amma zalla faɗi aka isa aka isa wurare shi in ka ce maka gaisa ce kai dan tsatsauran ra'ayi ne ai shi yasa malam Ali Isa Fantami Allah ƙara saka mai da alheri ya ƙara tabbatar da kafafuwan shi gurgurun hali eh a ba na wasa ba ba na wasa irin wani matsayin ba kwa ba zai kai shi kai labari sai daga can usu zuwaya ya karika kai wallahi duk ku gane ba da ke abin ba haka nan wani ba iyi ba ku shigo ba shi yanzu ya gane amma kaga gurgudan hali yana kiyaye abin da zai iya Allah ya ta irinsu a cikin al'umma Allah iya samu sauyi sannan abu na biyu wannan hadisi yana karantar da mu cewa mace ta kyautata wa mijinta tsammani ko kaga labarin wake ba da shi matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar daga labari kawai ki rude ki rikice gaba ɗaya kyautar gare zo ki ta abubuwa a eh ce dama ta kita kiran na gani a shi kaza ne to ki zama to mai kyauta ta tsammani tunda kaga cha ta yi ma masat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadum ra'atin qattu hina al-bai'a innama kana yubayi'uhunna bil kalami wa qala inni la usafihu an-nisa sallallahu alaihi wasallam hadisi nan zamu je na'am sai hadisi na saba'in da uku malaci alhadisu salisu wasu saba'una an abi hurairata radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi kar da ɗayan ku yayi sallah a cikin tuwahi ɗaya laisa ala atiqihi shay'un a saman ka faɗa ka babu komi a saman ka faɗa ka babu ne babu komai wannan wa ake ne maza ko mata maza yawan su dama ai dole ya sirru kakai sallah ba a saman ka ka babu komi to anan malamai suna kawo mutumin da zai sa debordel dan karamar riga na ta ciki ya halatta kai sallah ita ko ko bai halatta ba ai ala atiki ka shay akwai dai igiyan nan da ya sauka ya ne ka hada eh abu luhab ina ne ka hada to kai kuma ala atiki ka shay in kasa in kasa da burdal eh sai dai mu je bangaren da amma yuri buka ila ma la yuri buka yakan nema kare amma dai ala atika ka shay kira kar da ɗayan ku yayi sallah a saman ka hada shi babu komai su wallahi sai ba su lokacin da zane suke darma kai fahimta misali mutum ya darmo zanen da zai wuce cibiyar shi ya zo nan ya tsaya ya kulle shi kaga laysa ala atiqihi shay to wannan shi kuma hadisin yana bayani akan suwa akan maza kana karantar da kai wani bangare na addini ga inda ya kamata kai su kuma mata dama sai su lullubu gaba daya ko abinda aka ba su daman su bayyana bai wuce tafin hannu ba da fuskar su al hadisu rabi'u was sab'una kuma anan mace don kuta daga cikin abin da yake na sabani ko kuma fahimta ta malamai in za ki sallah ki tabbatar da ko sujada kika yi diddigen kafan ki ma a rihe ki a musalla inki inda kike sallah ki samu wani sharbeben hijabi ke kisa wanda in kika sa shi har kasa zai ti eh kin ga kika yi wannan baki da matsala kar ki zo ki shiga cikin abinda a ya halatta bi halatta ka a ki abinda zaki fita daga cikin kokonto da ma yuribuka ila ما لا يريبك الحديث الرابع والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي إن الله للي ألا تجاوز يا يسسبتي لي أغريني عن أمتي جمد الأمة كان لعل سورة الأمم من سوء مسلم مي ألا من سسبتي ما حدثت به أنفسها أبندا zuciyarka ce ta maka hiran shi ma haddasat bihi anfusuha abinda zukatan suka hiranta musu kai hirin hiran zuciya Allah baya kama ka da wannan laihin ma lam ta'mal matakar ba aikata ba kai au ta takallam ko kuma ka kai magana in kai magana ko ka aikata to wannan za a kama ka da shi qala qatada qatada yake cewa idza talaqa ar-rajulu fi nafsihi laysa laysa bi shay' idan mutum ya saka arashta ya saki matar shi bata saku ba saboda bai rubuta ba inda ya rubuta da tasa ko bai faɗi ba kun gane saboda rubutu aiki ne in kuma ya faɗi mata cewa ya sake ta ta saku to mutumin da ya rubuta saki ga matar shi sai ya sa cikin saka in shi aji wata ce wajen bincike ita kuma ta samu takardar kera hiran zuciya ba a kawo mutum da shi amma abinda aka aikata ko aka faɗi ta wannan ya zartu alhadisul khamis was sab'una hadisi na hams na saba'in da biyar an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma hadisi daga abdullahi dan umar Allah kada da gare su annahu tallaqa imra'atahu ya saki matar shi shi abdullahi dan umar wa hiya ha'idun tana cikin halin jin al'ada ba a sakin mace a halin al'ada ba yi talaqul bid'i ne amma in aka yi shi kuma yayi in an yi shi yayi amma kuma talaqul bid'i ne ana sakin mace ne a cikin tsarki yawa ah wa hiya ha'idun fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ala umar ibn al-khattab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai umar ya tambayi manzon Allah an zalika game da hukuncin sakin da dan shi yayi ga matar shi ɗana ya saki matar shi a cikin al'ada faƙala lahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzala yake ce mashi murhu ka umarce shi fali yuraji aha ya maidata ya maidata ya zai maidata ce na maidaki shi kenan ta koma ba a sai wani ya yarda ko an ga wani a in ya ci ya maidata an ƙare in dai saki ɗaya ne ko ko kuma saki biyu wanda ake da damar komi a cikin shi amma shi ma inda na uku ne da manzon Allah ba zai ci a maida ta ba saboda sakin ya safu saboda za a lissawa shi a matsayin saki amma dai saki ne wanda an yi shi ba kan sunna ba murhu fal yuraji'uha thumma yatrukuha sannan ya barta hatta tatuhuri yanzu ba ya maido ta ba tana al'ada sai kyale ta har sai ta tsarkaka daga al'adar da take thumma tahidu sannan ta sake wani wani wani al'adan thumma tatuhur ta tsarkaka tatuhuri ta tsarkaka in ta tsarkaka daga al'adar da take yi na in sha'a in ya so amsakaha ba'ad sai ya rike ta kenan tunda dama a matsayin matar shi kenan su cigaba da rayuwar su na wuri wa in sha tallaka in kuma ya ga dama a lokacin da take cikin tsarki tallaka sai sake ta amma da sharadi qabla an ya massa kahin yayi kwanciya da ita tilkal idda kenan wannan zaman da take kenan kahin yayi kwanciya da ita kenan bayan ta tsarkaka sai sake ta allati تلك العدة التي أمر الله wannan iddar da Allah mai girma da buwaya amara ya yi umarni a kan cewa kenan a saki mata a cikinsu wani idda ce shine tsarki kawai yana an tana cikin halin tsarki sai ka sake ta azza wa jalla an tuɓalla lahan nisa'u a kan a saki mata a cikin shi kenan wannan yana karantar da mu ladabin saki ba haka ba kawai da an tara kura sai a yi abubuwan rashin mutunci amma rabuwa za ana rabuwa a cikin mutunci ko ba ka ba babu zagi babu aibantawa aiba cikin nutsuwa in Allah kadar ta kanan yan sannan ko ba sake mace a cikin al'ada amma kuma ka sake ta ta saku za ka sake ta ne a cikin tsarkin da baka kusance ta ba sai ka sake ta مالك تعالى الحديث السادس والسبعون حديثنا سبعين دا شدا عن أبي سلمة سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أبو سلمة دان عبد الرحمن ياجي عائشة رضي الله عنها زوج النبي ما ترمن زن الله صلى الله عليه وسلم آه تقول تنتشيوا in kana la yakunu ala siyami min ramadana haka ne in kana la yakunu ala siyami min ramadana fama astati'u take cewa an akwai alayyahu in kana la yakunu alayya asiyamu min ramadana fama astati'u an aqdiyahu hatta ya'ti sha'ban to wannan aisha tana bayani akan shan azumi da mata suke a cikin ramadana ta ce in kana wasu lokuta zai kasantu cewa layakunu alayya zai kasance a kaina ana bina a siyam azumin watan min ramadana na ramadana yana kwanakin da ta sha azumi ko rashin lahiya ko al'ada ko na makamancin wannan ana binta wannan azumin ta ce fama astati'u an aqdiyahu banna banna iya ramawa hatta ya atiya sha'ban har sai watan sha'ban ya zo wannan daga sha'ban kuma sai ni sai ramadan kamar da zaka da mafiya shine lokacin da mutane suke ramawa da wata iya na iya ja iya jan jiki iya jan jiki har sai ya ga dai karshe ba sarki sai Allah yanzu dai kawai ramadan za a fada in sai rama to wanda suke haka kenan suna da magabata akai حديث نسب عند بكوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها idan mutum ya haram ya haramta matar shi a kan shi wani ana haka na mutum ya ce na haramta ta ka haramta ta eh wani kuma ya amfani da wani lafazin da ba shi ba ya ce anti alayya ka zuhari ummi ko anti alayya kaza kaza kaza mutum da ya amfani da wani lafazi daga cikin lafazin da suke nuna haramci ya ce wacce na haramta ta to wani haramtawan ta haramtu ba ta haramtu ba kai ne ka haramta ta magana ce kai wanda ba magana kirki ba aiwa magana ce ta kuskure yanzu misali an kace ka haramta cin hatsi shi ke ne haramtu eh yau da kai ka halatta shi to kai da kace ka haramta matar da ka da kai ka halatta ba kanka ita wa halatta maka ita Allah kuma Allah bai haramta maka da haka kai baka isa baka haramta maka ita kenan tana nan a matsayin halal a gare ka sai dai fa huwa yaminu yukaffiruha rantsuwa ce wadda zaka yi kafara rantsuwa ce wadda zaka yi ne zaka yi kafara ya ke kafara eh ya ke kafara ta wannan rantsuwar da mutum ya haramta wa ya haramta iyalin shi shine can cikin sautul mujadala kenan kafara za ka yi ka kinkimo ma kanka aiki ina ga matsaya nan ku اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ina ga karatu mu bari sai ranar alhamishi mai zuwa da sahi insha Allah in Allah ya yarda